أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم in ban manta ba muna daren uku ga watan sha ɗaya hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan mayu miladiya dubu biyu da ishirin da hudu alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mu abin da yake shirri ne muna roƙon allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratul sajada jiya mun fara karatu mun zo aya na hudu in ban manta ba lokaci yayi yau za mu tashi farkon surar zuwa abinda Allah ya so bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik mana Allah subhanahu wata'ala shi ne san abunda ya fi yake nufi da wa'innan harufan duk da mun sha bayani a karatukan da su gabata cewa wa'innan harufa ana yin isti'imalin su ne saboda ta haddi ga kafirai wa'inda ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne ya yi ƙirƙiren wa'innan maganganu to sai Allah ya ce da su to ai ku ma larabawa ne sai ku yi amfani da wa'annan harfa don ku zo da abin da ya zo da shi daga cikin abin da suke ƙara kafa hujja da shi cewa duk inda Allah ya amfani da wa'annan baƙaƙen ko kurman baƙi to abin da ke biyowa baya ambaton littafin Allah ne shi yasa zaka ga surorin nan 29 da suka fara da irin wa'annan harufa sura biyu ne kawai Allah subhanahu wata'ala da ya zo da kurman baki bai ambace abin da ya yi magana akan alkur'ani ba su ne suratul maryam da suratul qalam nun wal qalami wa ma yasturun wannan surori guda biyu su kadai ne bayan su ba ai ambatar littafi ba saboda wata hikima ta Allah Allah ya samu dace Allah ce tanzilul kitab wannan sabkakken littafi ne alƙur'ani kenan da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi jiya mun yi muna abin nan mun yi muna bayani cewa alkitabu huna bi ma'ana almaktub abinda yake an rubuta shi ne muka ce yana daga cikin ɗaiɗakun kalmomi na larabci da suke zuwa ala wazani fi'alin wa yuradu biha maf'ul akwai kalmomin da sukan zo akan wazan fi'al amma ana nufin da su mafulai ne abinda ake nuhi wanda aiki ya fada a kansu kamar nan da aka ce kitab bi ma'ana maktub ma'ana tanzilul maktub saukakken abin da aka rubuta ne Allah subhanahu wataala ya rubuta shi daga nan nan kitab bi ma'ana maktub mun kawo misali libas malbus an gane ko da abin da ya kama da wannan ina ganin irin makamancin wannan mun yi bayani akan shi a baya Allah subhanahu wataala ya datar da mu la raiba fi babu shakku game da abin da Qur'ani ya kunsa muka ce ar-raibu huwa shakk ma al-mail ila at-takdhib shine shakku tare da karkata zuwa ga ƙaryatawa ma'ana ya zamanto ƙaryatawa ta fi yadda ka yawa to sai wannan a ce raibi ya kama ka to shi alƙur'ani la raibu fi ba ƙaryatawa a ciki ma'ana babu shakkun da zaka ƙaryata wani abu a cikin sa saboda mi saboda shi alƙur'ani min rabbil alamin daga gurin Allah ne ubangijin talikai ya saukar da wannan littafi am yaqulu naftara am bi ma'ana bal a aha su dai kafirai ya ƙolona suna cewa iftarahu ai manzo ya ƙirƙiro maganan ne shi ne da kanshi ya ƙirƙiro wa'annan maganganu Allah ce bal a'a lamarin ba haka yake ba huwal haqqu min rabbik shi dai alqur'ani gaskiya ne saukakken littafi ne daga gurin Allah subhanahu wata'ala Allah madaukin sarki ya samu dace kenan huwa wannan zamiri yarji'u ila alkitab kun gane ko bal a huwa shi alqur'anin nan ne da kuke gani alhaqqu gaskiya ne min rabbika daga gurin Allah ubangijinka mana Allah ne ya saukar da shi litun zira qauman don ka tsoratar da mutane muka ce al-indar huwa i'lamun ma tahwifin fi zamanin yattasi'u lil ihtiraz shine fadakarwa a cikin ta akwai tsoratarwa sannan akwai lokacin da zai baka dama ka kare kanka daga abin da ake tsoratar da kai dole sai a ce ana ma inzar amma idan ya zamanto ana fadakar da kai ne babu sarari wannan sai dai a ce da kai ish'ari ake ma kawai yanzu mutum na zamanin cewa ne ita kanka ga mota nan ta kubtu ta biyo ta kanka to wannan ba kana mai inzari ba ne kana mishi ish'ari ne dan in dai bai tashi ba to yana jimawa sai dai a yi labarin shi an fahimci hausa shi ko misali inzari mutum da ya yi wani laifi ta ji an yi shawarar rana kaza za a kama shi sai ka zo ka same shi wani kaga dai yau muna alhamis to lalle ranar litinin mai zuwa an yi shirin za a zo a kama ka kai kokari cikin wayannan kwanaki ka ɗauki ta yi domin ka zo kana masa indari in ya ɗauka akwai dama in bai ɗauka ba akwai dama ya rage kansa shi ne Allah ya ce da manzo litun zira ƙauman don ka yi gargaɗi ma mutanen da suke ma a tahun min nadirin wani mai gargaɗi bai riga ya zo musu ba min ƙablika kafin kai la'allahum ya don su shiryu shi ne wanda ya tuna mun tambayar da na yi jiya na yi ta kokarin in tuno tambayar amma yanzu nan sai tambayar ya faɗo mana jiya na zo mana da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa in min ummatin illa khala fiha nadir babu wata al'umma face mu aiko mata da mai gargadi to su kuma wannan ayar abin da take muna nuni shine ai su al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma atahum min nadirin min qablik wani mai gargadi bai zo musu ba kafin zuwanka an fahimci hausa idan wani mai gargadi bai zo musu ba kafin zuwan manzon Allah in suka mutu ba a kan milla ta daidai ba suna da uzuri ko ba sa da uzuri ya za mu haɗa wannan ayar da waccan aya Allah ya ce mana kowace al'umma tana da wanda ya mata gargadi to su kuma wannan al'umma manzo Allah yana nuna mana ai ka je kai musu wa'azi don wani mai yin wa'azi bai zo musu ba kafin zuwanka ya za a yi mu haɗa wa'innan shi ne tambayar da ni bayar jiya wayanda suka nemo ansa kafin su ba da ansa sai su daga hannu mu ji menene suka samu mana Allah ya samu dace a gare ko an manta na abu e ba su cin karo ya za a yi a hittar su
suna aiki ne da
na wannan dai ni ma dai bai wuce amsa da zan bayar kenan Allah ya saka da alkhairi abin da yake nufi kamar yadda malam ya kawo muna gwargwaron abubuwan da ya fahimta ta hanyar karance-karancen da mun kai cewa su al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama ba a aiko musu da annabi balarabe ba kafin aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su an fahimci Hausa amma mai gargadi ya zo musu sai dai ba daga cikin su inda suna aiki ne da milla ta annabi Ibrahim wanda akan ta manzo Allah kana ya ta'abbadu kafin aiko musu da menene da kafin aiko musa da alkur'ani an fahimci hausa kenan duk wanda ya kama milla ta annabi ibrahim ya tafi haka to kaga ya laifi sannan kuma daga baya Allah ya aiko musu da manzo daga cikin su wanda a da ba su da shi kaga wannan karramawa ce ta Allah izo a gare su Allah ya taimaka mu Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh Allah maɗaukin sarki shi ne wanda ya halici sammai da kasai, kuma bainahuma da halittun da suke tsakanin sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin yini shida. Sun mastawa alal arsh, sannan ya daidaita a kan al'arshinsa. Ma lakum min dunihi min wali, ba ku da wani majibancin al'amari kuma bayan shi Allah. wala shafi'i kun ba ku da wani wanda zai cece ku ya kubutar da ku daga azabar Allah matukar kun mutu kuna masu shirka ga Allah ko kuna masu sabon Allah a bisa abubuwan da Allah baya su ba ku da wanda zai kubutar da ku afala tatadhakkarun ashe ba za ku wa'aztu ba ku bi Allah shi kadai ku bauta masa ma'ana tatadhakkarun ay tatta'izuna ay ku astu kenan umanni Allah subhanahu wataala yake wasu Allah madaukin sarki ya samu dace anan Allah subhanahu wataala yana son yi mana tambihi da abubuwa guda biyu abu na farko mu yi duba zuwa ga yadda Allah halicci samai da ƙasai kullum idan ka daga kai ka kalli samai da ƙasai akwai aya sannan akwai wani abu da Allah yake son kuma fito mana da shi kamar yadda zamu ji a gaba in Allah subhanahu wataala ya so shine yadda ya kyautata halittar sammai idan ka daga kai ka kalli sama sun marji ilbasara haka ne ko? mene ne? sun marji ilbasar marratai ko? yankalibu yankalibu idan ilbasar ku tsaya da ke wani kada zayyan na sama a duniya da musabi ha waje alna haru juman mutsayan Allah ce haƙiƙa mun ƙawa ta sama duniya da taurari kuma muka sa wa'innan taurari su zamo jifa ne ga shida me ake so a ciro mana ayar tana son ta nuna mana bayan yin sama da ƙasa Allah ya bayyana su halittu masu girma to ita saman tana daga cikin halittun da Allah ya kawata shi yasa in mun karanta wannan aya muka zo aya na gaba za mu ga cikin halittu mafi samun nagarta mafi daɗin kallo su ne mutum ɗan adam da kuma sama sama da takalla za ka ga Allah ya mata kawa kamar yadda mutum za ka ga Allah ya kawata shi an gane ko shi yasa Allah yake cewa Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine ya halicci sammai da kasai wama bainahuma da halittun da suke tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin yini shida sun mastawa alal arshi ne daidaita cikin akan al'arshi mun yi bayani a baya al'istawa ma'alumin daidaituwa dai sanannen abu ne ko ba haka ba ne walkaifiya majhul sanin yadda Allah ya daidaita akan al'arshi abu ne da ba sani ba wasu alu anhu bid'a kai tambaya ma to Allah da ya hau al'arshi ta gehe ne ya zamna ko kuma ta dama ne ko ta wannan bid'a ne babu ruwanka kai dai ka yadda Allah ya daidaita kan al'arshinsa daidaituwa wadda ta dace da shi shikenan ka an gane misali ko Allah madaukin sarki ya samu dace malakum min dunihi min wali ba ku da wani majibanci al'amari kuma bayan Allah wala shafi' kuma ba ku da wanda zai cece ku a gurin Allah in dai ba da izinin Allah ba ne mun san akwai ceto ranar lahira ko ba haka ba ne amma da izinin Allah Allah ce man zallabi ya shifa wa indahu illa bi izini ai babu wani da zai ceci wani gaban Allah sai dai da izinin Allah da yardarsa inda ba Allah ne ya ba da izini ya yadda ba ba a ceton mai laifi ko kuma a ceci wanda yake da ƙaramar daraja inda kun sai yana daga cikin hikimar Allah ne aka zo aka yi taro don Allah ya ƙara faranta wa manzonsa rai ya ƙara ɗaukaka darajarsa sai ya zamanto dukkan halittun duniya suna neman Allah manzon Allah ya nema musu ceto Allah shi musu hisabi wa zai fara neman ceto Allah ya saurare shi manzo sallallahu alaihi wasallam sannan akwai wasu bayan yi na kirki da Allah subhanahu wataala zai ce wane ka ceci wane sai ya zo ya cece ka ai sai ya ji daɗi ashe ina da matsayi gurin Allah har ma Allah ya ce in ceci in ceci wane Allah na gode ma kaga shi ma ji daɗi an karrama shi kamar yanzu in ce ma kai in ba da alfarmar kaduwa na ba da sai na ma kaza da kaza da kaza to ka ci alfarmarsa shi na girmama shi kai kuma ashe ka san yana da kima to ranar kiyama in ka gauna ya cece wani Allah ne ya ba da izini a yi ceton kun gane hikimar Allah ya san 'yan bana bakwai za su taso wani zai sha dambu da lemun hari ya ce ai zai cece wani ranar alkiyama karya ne wallahi kun gane ko sha'anin kiyama yana da girma ka wani ya yaudare ka ya ce zai tsina nama wani abu a'a dan mun karanta a ɗazu yau ma la yuguni maulan an maulan shay'an Allah ce menene wala hum ranar kiyama makusancinka bai iya tsina na ma komai kai ma baka iya tsina na masa komai da ka lahira ko uba da ɗa wani bai amfanin wani muka ce in kanka ka ci amfanin ɗanka ba a lahira ba ne a duniya ne ya yi wani abu ya zame ma alheri a lahira ka amfani shi amma in dai an mutu ɗanka bai amfanar da kai ba ranar lahira bai iya amfanar ka da komai Allah maɗaukin sarki ya samu dace yasa Allah maɗaukin sarki a wani guri ya ba mu labari cewa wa kan min malakin fis samawati wal ard la tughni shafa'atuhum illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u haka ne ko wa yarda Allah ya ce ai babu wani mala'ika da yake cikin sammai ko cikin kasai wanda cetonsu zai yi amfani a ranar lahira sai dai bayan wanda Allah ya ba izini kuma ya yarda da cece shi da ka ba wani mala'ika da zai maga ta ranar alkiyama ya ce aini ne mala'ika wani bari in cece ka babu shi sai dai Allah ne ya yarda ya yi izini da ka mu yi aikin kwarai kuma mu nemi Allah ya samu ma mu cece wasu dan kana ganin kanka ba mai daraja ba zai yi wa a gurin Allah kai mai daraja ne sai da ranar kiyama wanda ke ma bosoro za su cece ka a lahira ba mamaki ma kai ne za ka cece su Allah ka kare mu Allah ya ce yudabbirul amra Allah subhanahu wataala shine wanda yake juyar da al'amura bi ma'ana yaqdihi shine wanda yake hukunta al'amura wa yumdihi kuma ya zartar da su ma'ana duk wani al'amari da kaga ya faru Allah ne ya kaddara shi sannan ya zartar da shi da yardarsa da izininsa shi ne yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ard Allah shi ke juya al'amura daga sammai zuwa ƙasai babu wani wanda yake da wannan malamai suka ce abinda ake nufi da al'amru anan shine al'amrul kauniyul qadri wal amrul diniyul shar'i al'amari na me zai fare wa me zai kasance gobe cikin sama da ƙasa Allah ne yake da wannan ce yake sarrafa wannan sannan al'amari na menene na shari'a na addini Allah yake tsara shi ya sa ga yadda zai kasance amma babu wani wanda yake da shiga cikin wani al'amari Allah maɗaukin sarki ya samu dace kenan dukkan wani al'amura suna sabkowa ne da izinin Allah kuma shi yake juya su ma'ana in kaga ka samu ɗaukaka Allah ne ya ƙaddara ɗaukakan ya same ka in ka samu wani asara Allah ne ya ƙaddara ka samu abin da kake jin daɗin shi duka kun gane misali ko in ana ma karatu kana kwana duka dai Allah ne ya ƙaddara ko ba haka bane duk dai sai a ce to wani shi al'amuran da ya same kenan Allah ya sani yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ard Allah shi yake juyar da al'amura daga sama zuwa ƙasa thumma ya'ruju ilayhi sa'annan ya koma zuwa gare shi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun cikin wani yini wanda gwargwadon yinin shekara dubu ne daga lissahi irin naku Allah madaukin sarki ya samu dace mu tsaya mu kalli wannan kafin mu wuce da Allah ya ce thumma ya'ruju ilayhi ya'ruju fi'lul mudari wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu huwa huwa hadha ad-damir ila ayna yarji hal yarji'u ila al-amr kun gane ko aw yarji'u ila man yaqumu bil amri thumma ya aruju ilaihi sa'annan ya koma zuwa gare shi idan Allah ya kaddara al'amurra daga sama zuwa ƙasa dukkanin al'amurran nan in an ɗauka da miri yana komawa ne zuwa ga al'amurra to dukkanin al'amurra suna komawa ne zuwa ga Allah ana yana suna komawa zuwa ga sama ta ɗaya a inda Allah ya kaddara kasancewa sai su kasance ko kuma da miri yana komawa ne zuwa wanda yake tafiyar da al'amurra mana duk al'amuran da za su kasance Allah yakan wakilta mala'iku su zo su shaida wa'yannan al'amura sannan su ɗau al'amuran bayanan su kai ma'alla da nan ne wasu malamai suka ce sun ma ya aruju ilai ana nufin su mala'ikun kansu mala'iku su ne za su koma sama su kai ma'alla labari da Allah maɗaukin sarki ya ce ta arujul mala'ikatu haka ne ko mana su mala'iku su ne wa'inda suke yin sama su kai ma Allah subhanahu wata'ala abubuwan da suka ɗauka na bayanai saboda cikon al'amarin nasu wasu kuma suka ce a umarni ne da kansa al'amuran gabaki ɗaya su suke komawa zuwa gare shi Allah maɗaukin sarki ya samu dace sai Allah yake cewa fi yaumin abin duka yana komawa ne a cikin yini kana miqdaruhu wanda yake gwargwadon wannan yini alfasanatin mai mata udun shekara dubu ne wanda kuke lissafa malama suka yi bayan da aka ce fi yaumin a cikin wani yini wasu malamai suka ce abinda ake nufi da aliyau ma'anan shine almudda almudda mana a cikin wani dan zamani wani dan zamanin nan da mala'ika zai ɗauki sako ya kai zuwa ga Allah shi kai sako cikin dan zamanin da bai taka kara ya karya ba wanda wannan dogon tafiyin da ya yi inda za ku yi lissafi da tahiya irin ta al'ada sai an shekara dubu ɗaya kafin a cinye wannan tazara da mala'iku suke yanka ta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci idan Allah ya aiko da mala'iku su zo su kawo saƙo ko su ɗauki saƙo kamar ƙiftawa ido sun je sun dawo kun fahimci hausa to inda za ku yi lissafi irin naku ku yi tafiya irin taku duk saurin da za ku yi kuna yin shekara dubu kafin ku yi kafin ku ci tazarar da mala'ika suke wuce ta cikin ɗan ƙan lokaci kamar kyautawa ido Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi yasa Allah ya maimaita irin wannan cikin alƙur'ani da dama sai malamai suka hada su don su yi bayani kamar Allah ya ce fiye min kane mai gidaruhu alfasana cikin surat alhajj in ba na manta ba Allah ya ce inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ayini guda ha a wurin Allah to kamar shekara dubu ne irin naku nan duniya a cikin suratul ma'arij التي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ملائكة سنة هوا سجي سما والروح دكم الروح سجي إليه زواك الله سبحانه وتعالى أوليني واندا غرغرين نن كما أول شكرا دبو خمسين خمسين ألف سنة كما شكرا دبو خمسين تو wannan ayoyin na suratul hajji da na suratul sajada Allah yana nuna muna ana tafiyar da al'amari zuwa gare shi tafiyan da bai wuce lissafin shekara dubu irin namu ba amma kuma a cikin suratul ma'arij Allah ya nuna mana a'a shekara dubu hamsin ne ya za a yi mu haɗa wa'in ayoyi mu yi aiki da su shi yasa malamai suke da fahimta mabambanta don haɗa wa'in ayoyi wasu malamai suka ce almuradu biha kulluha yawmul qiyamah abinda ake nufi wa'annan kwanaki shekarun da ake lissafi duka bayani yana komawa ne zuwa ga ranar tashi alkiyama domin ita alkiyama innan nasa laisu sawa mutane ba ɗaya ba ne shi yasa Allah madaukin sarki yace fadhalika yawma idin yawmun asir alal kafirina ghayr yasir shi ranar alkiyama yini ne mai tsanani akan me akan kafirai yini ne wanda yini ne mai kunci sai zamanto da Allah madaukin sarki inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun mana lissafin waɗanda ke samun sauƙi ne a tashi alkiyama amma waɗanda ke cikin tsanani kamar kafirai tsananin wannan yini su a gurin su kamar shekara dubu hamsin ne inan in an haɗa wannan da wancan sai zama to in an yi la'akari da sarari ne ko an yi la'akari da kunci ga waɗanda suka samu kunci wasu malamai suka ce a'a a cikin suratul hajji abinda ake nufi da shi tashi alkiyama na yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ana bayani ne akan hali na tashi alkiyama amma a cikin suratul sajada ana nufin kwanaki irin na duniya ba irin na lahira ba in an ka koma kuma a cikin suratul ma'arij sai zama muradun bihi malil kafirin min al-usr ana nufin kunci wanda kafirai suke cikin shi su a gurin su kamar shekara 50 ne Allah madaukin sarki ya samu dace kisa a maslaki na uku sai wasu malamai suka ce a'a su ayoyin nan kowace da mahallinta kuma kowace ta dace da wurinta suratul hajji kafirai sun zo da magana ne aka yi musu raddi gwargwadon magana da suka yi suratul sajada kafirai sun yi wata magana da ta saba ma waccan sai aka ba su ansa gwargwadon mai gwargwadon magana da suka yi haka ma suratul ma'arish an ba kafare an sane gwargwaron maganganun da suke sai sa za ka kowace magana da mahallinta za ka ga magana guda za a ɗauki ma'anoni daban-daban a gwargwadon abin da aka nufa da shi in gane misali ko allah maɗaukin sarki ya samu dace yanzu ka ga mu inda za ka ce da ba adale na mu kana lahiya me zai ce ce lafiya kalau kawai kalmar namu shi ba komi ba ne kawai ka girma shi amma in ka je kurhayat ka ce da su ya namu ya take ne sai ce a bari ce min namu ni ba namu ba ne kaga sai su dauke ta da wata ma'ana misali na kawo kaga kalma guda ce amma amsa ta bambanta la'akari da yadda aka fahimci masu magana shi yasa wasu malama suka ce duka maganganun kowace ta zo mahallin da ya dace da ita ne Allah ya ba kafarai an sa gurgur irin maganganun su ne wallahi a'lam Allah ya ce yudabbirul amra Allah yana juyar da al'amura min sama'i ilal ardu daga sama zuwa ƙasa, sun ma ya aruju ilaihi sannan ayyukan ko al'amuran ko kuma mala'ikun da suke tafiye da al'amura su koma can zuwa gare shi fi yau min ka na mikidaruhu alfasana a cikin wani yini wanda gwargwaron wannan yini in mun ɗauke shi alyawunkin kuma in ɗauke shi bi ma'ana mudda alyawun bi ma'ana mudda sai zama a cikin wani lokaci wanda gwargwaron shi yana kai kamar shekara dubu ne daga lissafin da kuke lissafawa zalika alimul ghaib me fayin wannan aiki shine Allah subhanahu wataala wanda ya san gaibi ya san abun da yake koyi ba wanda ya san wannan abun sai dai shi kun gane ko washahadati kun Allah shine ya san abun da yake bayyane abun da yake koyi da abun da yake bayyana Allah shine ya sani Allah subhanahu wataala shi ne al'azizu mabawayi al-rahim kuma mai jin ƙani mana yana da ƙarhin da in yi ni ya muku abawa wanda ya saya hana amma duk da haka dai mai jin ƙai ne gare ku sai ku yi laifin da ya kamata ya muku azaba sai Allah subhanahu wata'ala ya yi haƙuri ya yafe muku irin wannan ayoyin sun maimaito a ƙur'ani wurare da dama Allah madaukin sarki a wani guri ce alimul ghaibi wash shahadati al-kabir al-muta'al wani guri Allah madaukin sarki yake cewa alimul ghaibi wash shahada فتعالى أما يشركون عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم duka dai ayoyin suna tabbatar da Allah shi ne fa wanda ya san gaibi ba wani ba kun gane misali ko da haka duk wanda zai ce ma wani ba Allah ba ya san gaibi a wannan ya saba mu fahimtar salafus salih mutanen kirki duka sun tafi akan ba wanda ya san gaibi sai dai Allah sai dai akwai wasu bayi nagari da Allah zai sanar da su wani ilimi babu wanda ya san wani ilimi sai dai su to su ko a gurin su ba gaibi bane inda Allah ne ya ilmantar da su kawai manzo sallallahu alaihi wasallam yakan ba da labarin abubuwan da za su kasance ya ce kaza zai faru kaza zai faru kaza zai kasance tun bai kasance ba an fahimci hausa to wannan abun da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba gaibi bane yana faɗin abun da yake Allah ya sanar da shi ne da Allah ya ce shi manzo fa la yantiqu anil hawa baya magana kan son zuciyarsa in huwa illa wahyu yuha duk abin da kuka ji ya faɗa wahayi ne da aka yi wahayi zuwa gare shi kina idan mutum ya zo ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya san gaibi sai mu ce da shi baka fahimci abin da manzo ya zo da shi ba in ka fahimci abin da manzo ya zo da shi baka ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya san gaibi sai dai ka ce Allah yana ilmantar da shi gaibi sai dai ka ce yana faɗin abin da Allah ya so ya faɗa in ka ce a'a shine ya faɗa akan ra'ayinsa sai mu ce a'a manzo ya faɗa ra'ayinsa dan Allah da ya aiko shi ya ga mana waye shi Allah ce muna yayi in huwa illa wahayi yuha sannan yace da mu la yantiqu anil hawa manzo ba ya faɗa son zuciyarsa dan Allah a bisa wa'annan dalilai wani yazo ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi dan Allah ya fahimci dawa ta addinin musulunci bai fahimci nusus shar'iyya ba dukkan nusus shar'iyya babu inda suke nuna manzo ya san gaibi sai dai yakan faɗi labarin gaibi yakan faɗi labarin abin da zai kasance bai kasance ba kuma ya kasance wannan yana nuna muna Allah ne ya ce ya faɗa da Allah ya ce manzo la ya tuba alil hawa an kaɗa wannan shi kenan sai a huta Allah ya samu dace Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labari ya ce allazi ahsana kulla shay'in khalaqa Allah subhanahu wataala shine wanda ya kyautata halitta kowane irin abu duk wani abu da ka gani Allah subhanahu wataala shine ya kyautata halittarsa ahsan bi ma'ana ahkam ana yayi halitta ta wannan abun yadda ya dace da ita shine allazi ahsana kulli shay'in khalqa shine wanda yake kyautata halittan komai yayi shi yadda ya dace wa bada khalqal insani min tin ya fara yin halittan mutum dan adam daga ƙasa mun yi bayani tin shine at-turab at-turab yakunu tin yaushe idan hudda bil ma in an ka hada shi da ruwa sai ya koma tin kun gane misali ko saboda a wani guri Allah ya ce ya dan adam ne min salsalin kalfakhar ko ba haka bane wani lokaci Allah ya ce ya yi shi ne min ma'in mahin wani lokaci a ce an yi shi ne min turab wani lokaci a ce an yi shi ne min salsalin ko wani lokaci kuma a ce an yi shi ne min tin kan mu wata a lokacin da muka zo muna yin sharhi akan ainihin halittar mutum dan adam in ban manta ba cikin suratul a'raf mun kawo cikakken bayani nan da yake muna tsawaitawa muka ce ɗan adam a gwargwadon canjin halittar shi annabi adam tusar da aka tashi a kiraye shi sai in aka tashi kiran shi aka tarar da shi daidai yanayi iri kaza sai a kira shi da wannan yanayi lokacin da aka tattara ƙasa kafin a kwaɓa ta annabi adam yana nan turab ƙasar da aka kwaɓa ta yanzu ya zama tsayin gane ko sadda kasar ta bushe sai ya zama salsal sadda ta dade ta yi wari ta yi doyi sai ya zama min hama'in masnun ko ba haka bane kenan yi mataki matakin da ya biyo ne duk wani mataki in za a bada labari sai a ce da yana kaza sadda yake kaza sunan shi kaza da yana kaza sadda yake kaza sunan shi kaza ina babu wani cin karo duk dai dan adam shine ina asalin annabi adam daga ƙasa ne aka kwaba ta da ruwa laraba ba sa kiran kasar da aka kwaba da kasa turab sai shi da ita dinan shi yasa aka ce da shi din an fahimta Hausa Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa yana daga cikin hikimar dan adam Allah yana daga cikin hikimar Allah ka in tsawaita mana amma bari in haskaka mana sannan mu wuce dan adam menene asalin halittarsa kasa ko sai a kwaba ta da da menene da ruwa yan kwaba ta da ruwa aka barta da an kwaba ta da ruwa me za ta yi sanyi za ta yi in ta yi sanyi in an ka barta ta jima ba tauri za ta yi ba in akwai wani abubuwa cikinta bayan ta yi tauri me za ta yi canzawa za ta yi za ta canza iska duk wanda yake kwaba laka ya san wannan sai ta yi ɗoyi ko in ya so in ta yi ɗoyi daga ƙarshe sai ta zube ta koma asalin ƙasar ya zama warin ma ya hita ta koma wata asalin ƙasa kenan to shi yasa mutum ɗan adam in ya mutu yana farawa ne daga ƙarshen halittar da ya yi kaga da zarar ran mutum ya mutu za ga jikin shi ya sanyi da jikin shi ya sanyi za ga ya kangare ya zama sansa da ya kangare an jawa za ga ya kumbura da ya kumbura za ga ya fara wari da ya fara wari za ga ya zube da ya zube shi kenan sai koma washi ƙasa ya koma asalin inda ya hito wa fitta da ruji Allah subhanahu wataala ya mana cikawa da imani shine sai Allah madaukin sarki yake cewa alladhi ahsana kulla shay'in khalqa Allah subhanahu wata'ala yake cewa shine wanda ya kyautata halitta komai wa bada khalqal insani min tin ya fara yin halittar mutum na adam daga ƙasa ma'ana turbaya wanda yake an kwaba ta da ruwa da wannan ne muke cewa yatajalla hikmatullah fi khalqil insan hikimar Allah da kwarewa ta Allah tana bayyanuwa wajen halittar ɗan adam za ga mutum ɗan adam ya fi kowane halitta kyawu daga nan kuma sai sammai sammai su ma suna da kyau na gani ya za mu gane wannan shi da ɗan da Allah ya ce da kada halakanar insana fi ahsani taqwi mun yi ɗan adam a kama mafi kyau ma'ana sura mafi kyau abinda za a kalla mafi kyau ita kuma sammai idan ka kalla Allah ya ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur in ka dubi sama ba ka ganin wurin da ta karkace ko ka ga nan wajen yafi nan sama a Allah ce inda zaka ƙara kalla ka gani ba ka gani irin wannan yace bayan mun yi sama ta tsayu tsayuwa mai kyau kuma mun kawata ta wala qarzayyana sama a duniya bi musabiha waja'alnaha rujuman lishayatin yasa mutun dan adam duk lokacin da ya kafirce Allah yana nabahar da shi da ni'imar da ya masa ya ayyuhal insan ma garraka bi rabbikal karim ya kai dan adam me ya rudar da kai game da ubangijin ka mai karanci allazi khalaqaka sai ce menene tasawa shi fa Allah ya yi ka ya daidaita ka inda Allah ya so ka da ya yi ka ka sai ya dauko yan raƙumi da kan raƙumi ya azama ka lala mutum inda kan raƙumi aka azamai da wayar raƙumi aka azamai yana yi da ko an gaje baya iyawa Allah zai ba don da kayan haka kata yake gagane Allah gani ne ke Allah shi ne iya halitta yau ɗan adam da an samu kan jaki yanzu dai a haka dai mutum guda ko da kan jaki a ɗauko na roba a sako mai zaka yi zauna duk za mu koma wajen shi muna kallon karshen ta ma in ka kwanta da sai ka mafarki ka ga mutum da kan jaki bai dace da shi ba sai Allah yi ka kyakkyawa sai ka gode masa Allah mu gode ma Allah Allah madaukin sarki ya yi mana ni'ima ya mana ni'ima shi yasa Imam Razi a cikin tafsirin sa sai kawo bayani yace ai Allah subhanahu wataala da yace a cikin wannan aya alladhi ahsana kulla shay'in khalqa wanda ya kyautata halitta komai sai ce ai akwai wasu halittu na Allah munana na basu da kyau ya za a yi a gane hakan ya za a yi Allah ya ce dukkan halittu kyawawa ya kyautata halitta su amma kuma muna ganin wasu halittu ba sa da daɗin kyau ba sa da kyawun gani jama'a kun ji magana da ya ko ya za a yi mu ba su amsa akwai halittun da ba su da kyawun gani saboda Allah ko cikin mutane ma wani ka ganci kamar amai shi hankali shi yasa malaman tafsiri suna zurfin tunani akan duk abin da za su faɗa suka ce ai imamun razi nan da Allah madaukin sarki ya ce allabi ahsana kulli shay'in khalqahu suka ce ma'ana ahsana nan shine bi ma'ana ahkam ba yadda ka sani bane ma'anarta ahkam wa atqan ko kuma bi ma'ana alam ko zan bi ma'ana al'ilmi ko bi ma'ana al'hikam ai Allah madaukakin sarki na abin da ake nuhi da ahsan ai ahkama ya halicci komai ko yaya shike to yayi shi ne yadda ya dace da shi ya kasance a yadda Allah yake so idan ka kula ko da mutum mutum ne in an samu sabani a ce a cire kan wannan a samu wannan wannan bai kyau wannan bai kyau kowa kan da yake jikinsa shi ya bi dacewa da shi a yi mutum sai a ce ƙafafuwansa sun samu matsala bari a ciro na wani a sami za a ga wasu dace da shi ba haka ma a sauran halittu yanzu ka kalla da kyau yadda ka ga dai jaki babu wani abun da yake birgiya irin ka gaishe yadda yake amma yanzu da ka ga jaki da kan akuya za ka ga bai dace ba kawai bai yi ba shi Allah da ya majaki kai irin nashi kawai da ka kalla ka san ya dace da shi yanzu in ka kalli raƙumi dogo sai an kai mai waya irin na mutum da ɗan ƙaramin kai da Allah ya yi bai yi ba mana kenan da Allah yana umi dogo sai ya masa wuya daidai da shi ya mai kai daidai da shi imana ahsan bi ma'ana ahkam wa atqan Allah madaukin sarki ya samu dace inan Allah subhanahu wataala shine fi kowa sani game da al'amari Allah yake cewa thumma ja'ala naslahu sannan Allah ya sanya zuriyar mutum dan adam ta kasance min sulalatin daga ruwan maniyi sulala ai almani ko kuma awin nutfa sai ya sanya zuriyar annabi adam kenan waccan ayar da Allah ya ce ya halicci mutum da ƙasa ana nufin babanmu annabi adam to tun daga wannan sai Allah ya sanya mu ɗayan annabi adam kowanne asalin shi yana komawa ne min sulalatin ai min nutfatin kun gane ko min ma'in mahin daga wani ruwa ruwa wanda yake ruwa abin kyama wulaƙantaccen ruwa wanda kowa baya sha'awa ya zama yana tare da ruwan shine asalin mutum na adam thumma ja'ala naslahu sannan Allah ya sanya zuriyar shi annabi adam nasl bi ma'ana zurriya sai ta canza daga ƙasa ya zama suna samuwa ne min sulalatin daga digon nukfa na maniyi min ma'in mahin daga ruwa wanda yake wulaƙantaccen ruwa ne thumma sawwahu sannan Allah subhanahu wataala ya daidaita shi annabi adam kenan ko kuma ya daidaita mutum ɗan adam wa nafakha fihi min ruhihi ya busa masa daga cikin ruhi nasa waje ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida shi fa Allah nan da yayi baban ku yayi ku shine ya sanya muku ji wal absara ya sa muku gani wal af'ida da kuma idanuwa shi yasa abin lura waje ala lakum as-sam'a sam'a mufradi ne ko jam'i ne absara jam'i ne ko af'ida mufradi ne ko jam'i ne jam'i ne to yanzu gashi in an ce as-sam'u mufradi ne an yi aqafin sa da wa'ince ne ko ba haka bane kina ana buƙatar mutabaqa sai malama suka ce as-sam'u anan ya zo ne masdar to inda masdari ne yana nan bi ma'ana yana ɗaukar ma'ana na jin ana duk wani ji inda mutum ba ji guda yake yi ba mana shi yasa ya maka ji kana iya bambance murya wani da tawani kana iya bambance kukan kwado da kuka na tsuntsu kana iya bambance dariya da kuka ko ba haka bane waye baka wannan ni'ima sai ka gode wa Allah wani bai taba jin magana ba tunda aka yi shi kurma ne sai Allah ya ce wala absara muka ba ku gani jama'a gani ni'ima ne shi za a tambaye mu game da gani ba karamar ni'ima ba ce wani bai taba ganin mutum ba wata rana muna zariya wani makahu sai yake tambaya wai shi mutum wani iri na kina ni tambaya a kwatanta mai kakana mutum shiki saboda shi an aihe shi ne makahu bai taba ganin wani abu a duniya ba to yanzu ana yin shi kawai abin da yake burge shi mutum da ake hudi kakana shiki kuma gashi mutum din bai taba ganin wani ba Na'am. Eh. Ko isar da eh la ilaha illallah. Kaji kasar da ke taka bai san kalata. Shina karatu ne ake tambaye shi. Yace to shi kasar da yake taka ma bai san kalata bai taba gani ba. Shi wannan ga kawai abin da ya faɗo mai gare yana tambaya. Mutum da ake cewa kaka na shike. kaga in ka ce mai mutum ja ne sai ce ma mi acca kaka ja suke in ka ce mai baki ne sai ce kaka baki yake abu ya tabu ganin su amma mutum Allah zai baka wannan gani ya ce Allah ba zai tambaye ka ba shi hana ma wani irin ka ka tsaya kai wasa da ganin ka ba kai amfani da ganin ka ba inda Allah ya ce kai ka zane cikin wani shi kuma ya fara gani sai Allah ya ɗauke ganinsa ya san daɗin gani ya bi wancan matsala kun gane misali yanzu kai da ka san daɗin haske ka san kaza ka san kaza yan ka ce an ɗauke ganin damuwarka sai ta fito wanda shi bai taɓa ganin komai ba wata baiwar Allah kamar ƙauye mu yadda muke idan za ka yi aure ka gina sabuwar ɗaki to za a nemo laka a zuba da tsakkowa a zuba sai a zuba ruwa sai mata su zo da itace suna daddakawa su daddabe shi sai a zuba sabuwar ƙasa wannan shi muke ce ma daɓe wata mata ta zo wurin daɓen tana buga ice sai wannan ƙasa ta basko ga idonta sai ta aje ice an kai ta bushe-bushe an kai an kai dai da ƙarshe sai ta daina gani ba ta gani tana da ciki sai ta aihu ɗan ta yi renon shi sai da ɗan ya zama samari shi yake jin ta su ta yi wurin bara sai aka zo ana shela aka ce ai masu gyaran ido sun zo gari kaza a tahi wanda ke da matsalar ido a debo musu da ya zo gida sai ce mai yannansa ai akwai masu gyaran ido mu mu kai mama sai suka ce ba su zuwa kai ya wadda ba ta gani muna na zamun ta yi sai ya kyale su sai ka ya jawo ta sun kato ba da labari sai da ya zo wurin da ya zo ya shiga layi aka ce mi zo da kai ce shi ma ya kawo oshi ne aka aka da shi ya ce bai ta yasi ya ga likita aka yi mai kura da hali yake ta yaka ne duk da ce ka kyale shi zo mi an kai ce shi ma oshi na a kawo ta ko da an ka zo an kawo ashe idan ba lalacewa ya ba wannan kasar ita ce ta zo ta yi mata yana ta daina gani ana zo aka cire yana sai ga ta tafi shi ne take rike da tana cewa wani ashe haka kake gare to me nake son in jawo hankalin mu ni'imar gani wallahi ba karamar ni'ima ba ce mu gode wa Allah kuma mu yi amfani da ganin mu dan karatun abin da Allah yake so karatun alkur'ani kallon abin da Allah yake so duk abin da Allah yake so mu yi amfani da ganin mu zuwa ga wannan wala afida da kuma zukata Allah ya sanya muna dan mu yi tunani wanda ya dace amma duk da haka Allah ce qalilan ma tashkurun kadan ne kuke godewa game da menene game da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi muku ko mutane yan adam malamai suka ce qalilan ma tashkurun fadin wannan lafazi sifatun ne dai mausufin mahaduf da ƙadiruhu shukuran ƙalilan ku dai godiya ya kaɗanta kuke yi shi yasa malamai suka ce halin murad bi annahum yashkuruna shukran qalilan aw adami to wannan ayar ta tana nuni ne akan mutane wasu suna godiya yar kaɗan ne ko ba ma sa yin godiyar wannan wasu malaman tafsiri suka ce da yawa ba sa gode wa Allah ni'imar da suka yi amma malamai suka ce wa zahiru huna abinda ake nufi anan nafiya shukwa gode mana kore godiya ga Allah mana kalilan ma tashkurun mana mana ba kwa gode wa Allah a bisa ni'imar da ya mu ku wanda kuke kafircewa Allah da inda kuna gode wa Allah a bisa ni'imar da ya muku ba kwa yadda ku hada shi da wani abin bauta Allah madaukin sarki ya samu gode masa Allah subhanahu wataala ya ce wa qalu su mushrikai suka ce da manzo a idza dalalna fil ardi yanzu idan muka bace a bayan ƙasa muka game da ƙasa ƙasa ta tafiyar da mu aka daina ganin mu gabaki daya an fahimta wasa nan dalla bi ma'ana halak ina kama manta a cikin suratul araf mun yi mana bayani kalimatu dalla tana zuwa bi ma'ana bi ma'anin kathira tana zuwa da ma'anoni da yawa kun gane ko kenan daga cikin ma'anarta akwai al-idmihlal bacewa gaba daya yanzu mun shiga cikin ƙasa muka bace babu mu babu mu mun shahi Allah madaukin sarki sai ke ba da labari sai su ce a inna lafi khalqin jadid yanzu mu za a yi mana sabon halitta bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun Allah ya ce a'a su dai fa sun kafirce game da menene haduwansu da Allah ubangijinsu wannan ita ce ƙira'a ta jumhurul ulama cewa a idha dalalna fil ardi ƙira'a hafsu kenan shi yasa imamun nafi da imamun kisa'i sun karanta akasin haka ma'ana a idha dalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid ba su ce a inna ba inna kun gane ba bambancin alal aksi wajen kira'a na ibn amir shi kuma ibn amir a farko sai ce idan dalalna fil ardi a inna da fi halkin jadid ina wannan guri yana da kira'a guda uku kira'a na su hafsi sai ka karanta shi da a idan dalalna fil ardi haka ne ko a inna da fi halkin jadid kira'an su kenan sannan kira'a su imamu nafi da imamu kisa'i za ka karanta shi da faɗin Allah maɗaukakin sarki a iza dalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid kaga ba su ce a inna su ce inna su kuma su ibn amir da su abu ja'farin suka karanta shi da akasin qira'ar su imam nafi sai suka karanta shi da idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid wannan yan kuma wajen ikhtilafat qurra Allah maɗaukakin sarki ya samu dace kulka ce da su ya tawaffakun malakul mawuti alladhi yukila bikum ka ce da su mala'ikan mutuwan da aka wakilta shi zuwa gare ku shi yake karɓar rayukanku thumma ila rabbikum turja'un sa'annan kuma ga ubangijinku ne za ku koma kukula wannan ayar akwai wani wuri da Allah yake nuna masu karɓar rai ba mala'ika guda bane ne فكيف إذا توفتهم الملائكة كما هكذا يضربون وجوههم وأدبارهم يا يا حالي سزي كسنشي إن ملائكو ذا سدوكي رنسو a wani guri Allah ya ce shi da kan shi ne yake karɓar rai Allahu ya tawaffal anfus ko Allah shi yake karɓar rayuka da kansa amma kuma nan Allah ya nuna mana cewa ya tawaffakum malakul mauti alladhi wakila bikum ai mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku shine yake karbar ran in an kai la'akari da wayannan abubuwa guda uku lalla al'amarin da za a mai da shi duka yana koma ne zuwa ga abu daya babu cin karo can da Allah madaukin sai yake cewa kaifa idza tawaffathumul mala'ika abinda ake nufi anan mataimakan mala'ikan mutuwa kafin mala'ikan mutuwa ta zo kamar yadda barra bin al'azib ya tabbatar mana a hadisinsa mataimakan ke fara zuwa inna alheri ne ma ba na alheri ba ne za su tattaro rayuwa sai sun kawo ta ga makogaro sannan mala'ikan mutuwa ya zo sai ya bincike yana bincikewa sai ya azata bisa kyalle na alheri in mutumin kirki ne ko kuma ma'aji na sharri in ba mutumin kirki ba ne masu ɗaukata sai su ɗauke ta shi kuma mala'ikan mutuwa Allah na ya wakilta shi yanzu kamar yanzu nan sai a ce wannan eshanjar da muke hawa waye da banji ba sai a ce muhammadu yusuf shehi da ko amma ya zo yi bai so ba mesa shi na wakilta a zamanin shi an kai yadda sai a ce mala'ikan mutuwa shi ne ke yi kai mana a ce Allah shi ne yake kisa dan shi yake aiko mala'ikan mutuwa zuwa ga menene zuwa ta yi wannan aiki Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi yasa maluma suka ce ita mala'ikar mutuwa da Allah subhanahu wata'ala yake umartatta da ta karɓi rai ba yana yana umartatta bane dan zai amfana masu komai a dan cika iko ne ga Allah subhanahu wata'ala amma Allah maɗaukin sarki bai da buƙatar mataimaki an gane ko Allah maɗaukin sarki ya samu dace kenan da wannan zamu ƙara fahimta cewa mala'iku suna da ayyuka mabambanta kowanne yana da nashi aiki da wannan zamu ƙara bayani sai mu ce al-mutawaffi huwa Allah al-mutawaffa huwa al-mayyit kun gane ko kenan baka cewa tawaffa fulani tawaffa fulani wannan kuskure ne sai dai tuwufiya fulani mana wane ya rasu tuwuffi yana da bambanci da tawaffa saboda almutawaffi huwa Allah almutawaffa huwa almayyit an gane misali ko Allah madaukin sarki ya samu dace mm mm annabi yayi awo masu cewa annabi ya wafati ko to me ma'anar wafati da larabci yanzu mu bar shi a larabci kawai abinda addare annabi Allah subhanahu wataala ya karbi ransa ko ba haka wani annabi ya koma ga Allah da annabi ya ya mutu da annabi ya koma ga Allah da annabi ya wafati in ya tabbata haka me bambancin su eh da ya rasu ko da yanzu da ka ce annabi ya rasu ya ce wancan bai da aqida sai ya ce wancan ba wahabi annabi za ya ce ya kuma ya mutu bayan Allah ya ce mana innaka mayyitun wa innahum mayyitun ko kai zaka mutu su ma za su mutu kuma sahabban da suka fi sanin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu shaida da aljanna da bakin su sun faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai da na abakar lokacin da manzon Allah ya rasu tare sahabbai yace man kana ya abudullah fa inna Allah hayyul la yamut wa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kad mata sai da ya fanda adatu ta haƙiƙa ce kad mata haƙiƙa ya rasu to kai kai abubakar imani ne da yace manzo Allah ya mutu sai ka zo ka ce a ba a ce manzo Allah musa da a ce ya fa a'a ya mutu ya aka yi haka sahabban su suka faɗa mana haka Allah ya faɗa mana mun imani da wannan kuma mu a aqidar mu cewa manzo Allah ya mutu kamala ne gare shi ba na kasu bane na'am ban ji sosai ina ganin ku rubuta ku rubuta tambaya a rubuta ta a ku rubuta mana shi ko da takaice ne wani rubuto ma sai in karanta shi ya yi sauƙi inda wasu bayanan in ban ji su da kyau ba shi to kamar to matso nan ga now now O'o ya ce wasu malama suna cewa ɗan adam duk wani abin da zai same shi na rashin gani ko na kurmantaka sai bayan ya zo duniya ne yake samun shi kamar yadda wasu malama suke faɗa. Tumu ko a iya sanni mu wallahu alam akan a haifi yaro sai a ganshi bai gani ko bai wa akan a haifi yaro sai a gan shi kurma ne sai ya taso a gane kurma ne to sai da ya zo duniya ne ya kurmance ko kuma ko da ya zo yana ji Allahu alam mu dai ba mu sani amma mu ilimi na mu sai mu hukunci a yi shi kurma ne don ba mu san abin da ya faru na
Thank you.
yau yana tambaya ita yan wata nawa ne ita ita yarinya ta eh daga baya sai aka ganta da ciki Mm.
Thank you.
na gane to kenan wannan kamar yana ƙara ya nuna mana shi dai Allah huwa khallaqul alim ko ba haka bane yana yin abin da yake so yana iya yi ka tun da can makaho ko ka zo ka duniya ka makance ko ya yi kama ba kamalallen mutum ba kamar yadda wannan ya mana bayani kawai al'ilmu inda Allah duk abin da ya faru mu za mu hukunci ne da zahiri wanda ya taso yana karami mun ka ganshi kurma za mu hukunta a yi shi kurma ne inda menene al-aslu fi shay' رد الأشياء إلى أصلها حتى يتبين ما يغير هذا الأصل kun gane misali ko mu a kaida ta mu komai muna barin shi a asali ne sai in mun san ai abun ya canza shi al-asl ithbat ma kana ala ma kana eh Allah ya samu dace ina na muke eh lokaci ya taho ko to kenan nan ina ganin shine gabar da za mu tsaya na Allah subhanahu ta'ala yana sanya mala'iku su yi aikin da Allah yake so ko suna so ko ba sa so abinda muka yi daidai Allah ba mu lalai shi da muka kasura Allah ya fi mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu